بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الجر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin irshadu ulil basair wal albabi linal fiqh bi aqrab at-turuq wa aysar al-asbab littafi wallafar shaykhuna Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan hantsi yau muna uku ga watan al-Muharram 1447 wanda ya zo daidai da 28 ga watan 6 2025 miladiya muna karatu a cikin tambaya ta 30 da nawa ne ta 40 daidai na gani anan ko? ما هي رخص السفر ما هي رخص السفر سمي دمي رنغومن دا تفيا تقنسا daga cikin kunce-kuncen addini. To, Malam mun fara karantawa har za mu tashi yadda Malam ya ce wa min rukhasihi wato daga cikin rangwamen da tafiya ke haifarwa aljam'u baina zuhuri wal asri wato hada tsakanin azhar da la'asar wal maghribi wal isha'i da magriba da isha fi waqti ihdahuma a lokacin ɗayarsu in lokacin azhar ko magriba ne sai a ce masa jam'u taqdim in lokacin la'asar ko isha ne sai a ce jam'u ta akhir wal jam'u awsa'u min al-qasr malan yace kuma hada sallah hada salloli guda biyu azhar da la'asar ko magriba da isha awsa'u min al-qasr yafi kasaru fadi fadin lamari me ake nufi da wannan ibara a wajen malamai wal jam'u awsa'u min al-qasr jam'i ya fi yalwa sama da kasaru. Abin nufi a nan shi ne yalwar sababi. E, sababin jam'i ya fi sababin kasaru yawa. Sababin kasaru abu ɗaya ne shi ne tafiya, amma jam'i a gida ma ana iya jam'i, ai, kun ga ana jam'in ruwan sama. marar lafiya yana iya jam'i, mai uzuri ma irin mai jarabawa ko likita mai aikin tiyata yana iya jam'in sallah. To, haja da uzuri suna iya sa a haɗa sallolin nan guda biyu a zahar da la'asar magariba da isha, sai dai idan a gida ne za a yi su cikakku ba ƙasar ba, a halin tafiya ne ake yin ƙasarunsu ba duk sanda za a haɗa su ne za a yi su ƙasar ba kuma. amma ita ƙasaru ba ta yiwuwa sai a halin tafiya. Kun ga ta wannan fiskar jam'i ya fi faɗi a kan ƙasaru. Abin da ke sa a yi jam'i yana da yawa, abin da ke sa a yi ƙasaru abu ɗaya ne shi ne tafiya, shi ne ma'anar wal jam'u au min al Jam'i ya fi ƙasaru yalwa, ma'ana yalwar sababi. ولهذا له أسباب غير السفر domin haka nema jam'i yake da dalilai ba tafiya ba kalmaradi wal istihadati wa nahwiha min al hajati kamar rashin lafiya yana sa a hada salloli biyu kamar jinin istihala ga mace mai jinin ciyo tana iya sai tsarkinta ta hada sallolinta biyu saboda wannan dalili wa nahawiha min alhajati da makamancin su daga cikin bukatu da kasa a hada salloli kamar da na ambata har mai jarabawa ma yana iya yi har likita mai shiga tiyata yana iya yi wa kadhalika al-matar wa nahawihi hakan nan ruwan sama da makamancin ruwan sama shi ma yana na na a banzo banzo wajen ba wa kadhalika al-matar wa nahwihi walau fil hadari hakan nan ruwan sama da makamancinsa ko da a zaman gida ne yana iya ana iya hada salloli sai ya ce wal qasaru afdalu min al-itmami li ghairi sababin amma fa qasaru ya fi cikawa falala qasaru ya fi cikawa falala bi ghairi sababin in dai cikawan nan ba da wani sababi bane a ce kana da dama da halin yin ƙasaru kawai sai ka zaɓi ka cika sai ba za ka yi ƙasarun ba to ka zama tarif ka zama tarikul aula ka zama mai barin abin da ya fi dacewa duk wanda illar ƙasaru duk wanda illar ya siffanta da illar ƙasaru ma'ana ya zama matafiyi to abin da aka fi so a hakkinsa shine ya yi ƙasaru saboda ai ko ba komai rangwame ne Allah maɗaukakin sarki ya masa kuma idan ya ƙi karɓar rangwame to ai ko a mu ɗan adam mai shago ya ma rage kace a a bari ba na bukata ai ka baɗa masa ƙasa ha'ido don haka ƙasar shari'a ce kamar yadda cikawa shari'a ce to akwai lokacin da ƙasarun ta fi lada a kan cikawa lokacin da mutum yake da damar da zai yi ƙasarun babu wani dalil da zai hana shi yin ƙasarun amma sai ya ƙi yin ƙasarun ya cika shi yasa malam ce li ghairi sabab in ba wani sababi ne ya jawo cikawar ba kamar a ce jam'i ya samu jam'i ya samu kuma jam'in na mazauna gari ya bi to ko raka a ƙarshe ya samu wanda cikawa ta kama shi don haka wanda sababi ne ya sa ya cika wa ammal jam'u fi safari amma haɗa sallah a cikin halin tafiya fal afdalu tarkuku abin da yafi falala shine barinsa eh shine barinsa illa inda alhajati ilaihi sai dai idan akwai bukatar a yi jam'in ne, au idrakil jama'ati bihi ko kuma riskan wato jama'a da yin jam'in. An gane? A wato don malam ya nuna mana ya fahimtar da mu cewa tafiya ba illa ba ce ta jam'i. A safar ba illa ba ne na jam'i tsakanin saloli biyu. Tafiya illa ce ta ƙasaru, matuƙar mutum matafiyi ne, to a hakkinsa zai yi ƙasaru, balma ya fi falala in babu wani dalili. An fahimci wannan? To, amma fa, tafiya ba ita take jawo jam'i ba, ba illa ba ce ta jam'i. shi jam'i bukata take sa a yi shi ko da a zaman gida ne, to haka a tafiyar ma bukata za ta sa a yi shi, ba wai kawai kamar yadda matafiyi kamar yadda tafiya ta sababa masa ƙasaru haka tafiya ta sababa masa jam'i ba haka ba. Tafiya ta sababa ƙasaru, amma ba ita ce ta sababa jam'i ba, bukatar jam'i take sababa jam'i. wa ammal jam'u fi safari amma jam'i a halin tafiya wato in na ce jam'i ku rika fahimta zaure ne muke na karatu ba zaure ba cikin gari ba a cikin gari kace jam'i ana nufin me sallah a masallaci da jama'a a karatu in wannan muke nufi za mu ce jama'a in mun ce jam'i kuma hada sallah a cikin haka haka ilimi zo da shi wal jam'u fi safari amma al jam'u fi safari amma kaga jam'i a halin tafiya wato hada sallah a halin tafiya fal afdalu tarkuhu abin da yafi falala shine barin sa saboda ba tafiya bace sanadin hada sallah tafiya ba haɗa sanadin haɗa sallah ba ba illa ce ta haɗa sallah ba illa inda alhajati ilaihi sai dai yayin bukatuwa zuwa ga haɗa sallah nan kuma ko a gida ne in bukatar hakan ta taso sai a yi au idrakil jama'ati bihi ko kuma riskan jama'a da yin jam'i ya zama jama'ar da za ka bi sallar za su yi jam'i idan kai ɗaya ka rabu da su ba kai ɗayar ba to ƙarshe kai kaɗai za ka yi ɗayar to don ka samu falalar jam'i kai ma sai kai mai sai ka haɗa inda kai ma kai ma kai ma ɗin ba za ka rasa bukatar jam'i ba inda kana kan tafiya wato kenan matafiyi idan akwai bukata zai haɗa sallah kamar wanda yake kan hanya wanda yake kan hanya zai haɗa sallah jam'u ta qadim ko jam'u ta akhir don ya sauƙaƙe wa kansa yanayin tafiya wanda yake zaune kuma ya isa garin da zai je yana zaune yana da lokacin yin azahar akan lokacinta yana da lokacin yin la'asar akan lokacinta to abin da ya fi masa falala ya raba sallolin kowace yi ta akan lokacinta. Ita tafiyar ta ja masa ƙasaru, amma ita a ƙashin kanta ba ta ja masa jam'i ba, bukata ce za ta ja masa jam'i. Shi yasa in kun kula, annabi sallallahu Alaihi wasallama a lokacin aikin hajjinsa na ban kwana. rana takwas ga wata yau tarwiya da ya fita daga makka ya tafi mina lokacin azahar da ta yi sai ya yi sallar azahar ƙasaru saboda yana halinta suna halin tafiya sai ya yi sallar azahar ƙasaru da lokacin bai yi la'asar ba sai da lokacin la'asar yi sai ya yi la'asar ƙasaru magariba ya yi ta ba a ƙasarunta bai yi isha ba sai da lokacin isha ya sai ya isha ƙasaru a zaman da ya yi amina tun da zama ne na zikiri da kabbara zama ne zaman jira zaman ibada sai zama babu wata haja na haɗa salloli yadda azahar ta same ka a nan la'asar za ta same ka da kamun da Allah waye ne ya wuce na ga kamar akwai wani yadda yadda azahar ta same ka hakan nan la'asar ma ta ta same ka ba abin da kake yi sai an bakan Allah to kun ga da yake babu bukatar a hada bai hada ba kuma ga kasaru kasarun sallah yake amma bai hada ba saboda babu bukatar hadawa amma a arafa wace gari tara ga wata da ya tafi arafa ina ga cikin gida wace gari tara ga wata da aka je arafa da azahar ta yi sai ya haɗa azahar da la'asar ya yi ƙasarun tun da dalilin ƙasarun yana nan ƙa'if sai kuma ya yi jam'i jam'u ta saboda bukata a lokacin kuma za a shiga za a shagalta da tsayuwar arafa tsayuwar addu'a daga lokacin to akwai bukatar a haɗe sallolin saboda sai ya zama daga nan har magariba za a shagala ne da tsayuwar ba za a yanke ta da sallar la'asar ba kun ga bukata sai ta sa da rana ta faɗi sai ya zama arafa ba gurin da za a ɓata lokaci ba ne, domin akwai aiki a gaba, akwai tafiya, kuma tafiyar ƙafa ce, zuwa muzdalifa kuma akwai tazara. Dare yana maka, sai kuma kana ƙara aje kaya. Da haka sai ya zama bukatar a wannan lokacin kawai a juya a rage tafiya, a iso isha a yadda za a je. kun ga idan an ce a yi sallar magariba a arafa sannan an je muzdalifa a yi sallar isha to tsayawa sallar magariban nan hidima ce ba ta mutum ɗaya ba ta mutum biyu ba mai shiga ban ɗaki mai alwala mai yin sallar wani mai suku-suku wani mai kaza da sauransu a nan in Allah ya yarda sai aka maka karfe goma wani bai fita ba amma da ya zama faɗuwar rana ne kawai rana tana faɗuwa kawai a fita to shi kenan sai aka fice ana tafiya ana tafiya ana tafiya don a samu a isa yadda za a je ba a yi magariba ba sai da aka je yadda za a je ɗin sannan sai aka yi magaribar aka yi isha nan ma bukata ta sa aka yi jam'i kun ga jiya jiya takwas ga wata da ake zaune ba abin da ake sai zaman zaman ibada da zikiri da addu'a kun ga an raba sallolin gashi kasaru ake amma an raba sallolin saboda babu kasar a haɗa amma washe gari da ke akwai bukatu sai aka haɗe sallolin kenan babu talazumi tsakanin ƙasar da jam'i babu alaƙa ta dole tsakanin ƙasar da jam'i balle a ce duk wanda zai yi ƙasaru dole zai yi jam'i a'a shi jam'i ko a gida ko a halin tafiya bukata take sa a yi shi in ba bukata a bashi an fahimci wannan karatun na malam don haka ko a halin tafiya ne in ka samu kanka a halin da raba sallolin ba zai wahal da kai ba to ka raba su kowace a kan lokacinta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan kowace da lokacinta hada sun rangwame ne to ka bari sai dalili sai bukata sai ta sa kai riko da wannan rangwama wa idaktarana bihi maslahatun jaza shine malam yace idan maslaha idan maslaha ta haɗu da jam'in ya halatta akwai maslaha kaga cewa haɗawan shi yafi maka shi yafi maka sauki sai da in ka haɗa to zaka ci gaba da hidimomin gabanka wala Allah in baka haɗa din ba to sallah ta gaban za ta zo ba za ta same ka a cikin nutsuwa ko a hayyacinka yadda ya kamata ba za ta same da take so ba ko hakan ya sanadin ka jinkirin lokacinta ko misali yanzu irin magariba da isha ga wanda ya saba yin sallar isha akan lokacinta to yana samun jarrabawa idan wani dalili ya shigar da shi daga sallar isha duk wanda ka ga yana manta sallar isha galibi sabawa yayi da yin ta akan lokaci kuma bai yi ta akan lokacin ba da haka sai kawai ta wuce sai da asuba ko washe gari sai tana je bai isha ba to kaga idan haka ne kuwa mutum ya san cewa zai iya shagala saboda wani abu da ya sa a gaba to ya haɗe su ya fi masa alheri akan ya raba sai zai manta ta wa mai rukhasi safar malam yake daga cikin rangwamen tafiya alfitru برمضان شن أزم رمضان وصلاة النافلة على الراحلة da kuma sallan nafila a kan abin hawa ila jihati sairihi yana fuskantar hanyar tafiyarsa yana fuskantar jihar tafiyarsa ba sai alƙibla ba wa kadhal mutanafsilul mashi hakan nan mai nafila mai tafiya akan kafarsa shi ma zai iya yi in dai nafila ce a halin tafiya zai iya yi kuma ko ina ya fuskanta wa minha daga cikin rangwamen almasfu alal imamati wal khimar shafa akan rawani da kuma akan dan kwali wal khuffaini da kuma khuffi guda biyu salatata ayyamin bilayaliha kwana uku da darensu wannan duk suna daga cikin rangwamen da tafiya take take samarwa amma tayammumu malam yake amma kaga taimama falaysa sababuhu safaru aha wa min hal masu ala al-imamati wal khimar wal khuffaini thalatha ayyamin bi layaliha eh za a yi samu mana kamar jaurabi safa wa amma tayammum falaysa sababuhu safar amma taimama malam ya ce sababinta ba tafiya ba ne ta ɗauka cewa matafiyi da ya fara tafiya kawai zai iya taimama walakin al ghaliba an al hajata ilayhi fi safari akthar min al hadar sai dai galibi bukatuwa zuwa ga taimama a halin tafiya ya fi yawaita sama da min al hadar sama da zaman gida wala alla hada sababu fi zikri safar fi ayati tayammum me yiwa wannan shine sanadin ma ambaton tafiya a ayat tayammuma cikin alqur'ani mai girma wa in kuntum marda aw ala safar in ba ku da lafiya ko kuna kan tafiya me yiwa sababin da yasa aka ambaci tafiya saboda kasancewar tafiya mazinna ce mazinna ce wato waje ne da ake da aka fi zaton yiwuwar rashin ruwa hali ne da aka fi zaton yiwuwar rashin ruwa aka ce falam tajidu ma'an wa in kuntum marda aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fa tayamma Musa idan tayyiba sai ba ku samu ruwa ba wa innama sababu fihi al'adam kadai sababin taimama sababin da yake sababa taimama al'adamu lil ma'i shine rashin ruwa aw dararu bi istimalihi ko kuma cutuwa da amfani da amfani da amfani da shi kala ta'ala falam tajidu ma an fatayammam ba ku samu ruwa ba falam tajidu ma an fatayammamu kuma ba ku samu ruwa ba to sai ku yi taimama don haka abinda malam yake tarewa nan shine kar ka ji an ce marda au ala safari sai ka ɗauka cewa safar ɗin illa ce ta taimama sai ka ɗauka cewa an baton tafiya wato don a nuna maka cewa duk matafiyi zai iya taimama ba haka bane ba shi sa Allah ce falam tajidu ma kenan kenan da aka ce in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum min ghaibi aw lamasum nisaa falam tajidu ma'an da aka faɗi waɗannan waɗannan mazan ɗin sai aka ce kuma ba ku samu ruwa ba kenan tafiyar ba ita ba ce rashin samun ruwa ne an ambaci tafiya ne saboda tafiyar mazinna ce fil ghalib kaga yanzu mu yanzu anan a cikin gida muke nan duk anguwar akwai ruwa zai wahala in dai matsala ce ta rashin ruwa ga wanda yake mazaunin gida a gari a cewa ya rasa ruwa an fi tsammanin rashin ruwa a halin tafiya sai aka ambace ta saboda wannan mazimma shi kuma marar lafiya an ambace shi shi ma saboda an fi tsammanin kasa amfani da ruwa a wajen marar lafiya da haka da wanda ba zai iya amfani da shi ba da wanda ya rasa shi dukka sun taru a cikin falamta jidu wanda ba zai yi amfani da shi ba tamkar bai samu ba ne wanda bai samu ba tamkar ba zai iya amfani da shi ba ne na haka sun yi tarayya shi yasa aka ba da samfur na wanda ba zai iya ba da marar lafiya aka ba da samfur na wanda zai rasa shi kamar matafi wazai وكذلك أكل الميت للمضطر hakan nan cin mushe ga matsatse, amu fi safar wal habad ya game tafiya da zaman gida. Tafiya da zaman gida, wa in kana, walakin galiba wujudu darurati fi safar, sai dai galibi shine gamuwa da wannan larurar a halin tafiya. Da Allah ta'ala ce fa mani tsurra غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه wanda aka matse shi ba yana mai ƙetare iyaka ba yana mai neman dama ya ci mushe ba to babu laifi a kansa to malaman fiqhu ko malaman tafsiri idan sun tashi fassara waɗannan ayoyin bayanansu sukan nuna sukan yi ishara zuwa ga matafi to da shi ne aka fi tsammanin cewa zai samu kansa a cikin halin dokar jeji gaba jeji baya jeji kuma ya rasa yadda zai yi ba, ba shi da wata mafita sai mushe idan ya ci karo da shi amma mazaunin gari mazaunin gari ko ya rasa shinkafa da gari ya iya samun garin kwaki ko ya samu ko ya samu doya rogo ya iya samun wani abu dai a cikin gari wadda zai ya suddu ramak wadda ya toshe ya toshe kafar yin wasa an gane a don haka kenan tafiya ba ita ce illa ta cin mushe ba mece ce illa ta ke halatta cin mushe matsuwa ko a gari ne kuwa wai na abubuwan da malam yake fitowa da su suna da muhimmanci ga ɗalibin ilimi su ne za su baka za su dinga baka farik bainal mas'ala wal mas'ala za su dinga rarraba maka tsakanin mas'ala da mas'ala za su rika tantance maka tsakanin abubuwa sannan da sanin irin wa'in abubuwan ne ba za ka ruɗe ba wajen samun al'amura mafita saboda kowanne kowane hukunci yana tare da irin illarsa ne da irin illarsa wa min rukhasi safar daga cikin rangwamen rangwamen tafiya aidan har ilau annahu muwassa'un lil insani an yatruka rawatib fi safarihi a yalwace yake ga mutum ya bar rawatib na filfili waɗanda suke maƙotaka da sallolin farilla su ne rawatib fi safarihi a halin tafiyarsa wannan muwassa'un lahu abu ne a yalwace gare shi wala yukrahu lahu zalika ba makaruhi bane a gare shi dan bai yi rawatib ba ma annahu yukrahu tarkuhu fil hazar tare da cewa makaruhi ne a ce baya yin rawatib a halin zaman gida makaruhi ne ga mutum musulmi a ce bayan rakawai biyu na alfijir sallar asuba kawai yake baya nafila kafin azahar ko bayan azahar azahar din kawai yake baya nafila kafin la'asar la'asar din kawai yake magariba zalla yake baya nafila bayan ta baya nafila bayan isha iya isha da yake wanda ya zama haka ne ibadarsa ta sallah to wannan ba shakka akwai gazawa a addininsa duk da hakan ba zai hana shi samun rabo ba idan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi farillar tasa, amma dai akwai gazawa, shi sa makaruhi ne, kuma hakan yana rage wa mutum kusaci da Allah yana sanya mutum ya zama baya-baya, saboda Allah subhanahu wa ta'ala cikin hadisi kudusi yana cewa, wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu bawana ba zai gushe yana kusanta da nafilfili ba har sai na so shi kaga wanda baya nafila to zai zama a baya baya kenan wanda sune suke ƙara mutum igiya ta yardar Allah maɗaukakin sarki amma anan da malam yace daga cikin rangwamen tafiya a ce ina ganin kamar wal Allah ba za a kira rashin rawatib ruksa ba duk da kun ga malam ya yi isharar zuwa ga dalilin da yasa ya sashi a ruksa da ya ce a sallar idan mutum yana gida makaruhi ne a ce baya rawatif makaruhi ne mana shi abin wato abin abin abin asha ne a ce baya rawatif haka amma a halin tafiya an ɗauke masa wannan wannan karhancin da haka sai ya yi kama da rangwame eh amma rufsa kuma ya kamata a ce wani abu ne wanda ya wajaba akan mutum aka ɗauke masa shi shi ne aka yi masa rangwame ba abin da dama in bai yi shi ba bai yi laifi ba to amma dai tun da malam rangwame ya fi dacewa da ya zama omin sunan safa daga cikin sunnonin tafiya amma tun da rukas ma ne yake irgawa to ba hali ya zo da wata ibara ba wannan ba amma dai yana daga ciki ne na sauƙin da ake samu saboda tafiya shine mutum ko nafila ba zai yi ba kuma zai zama abin zargi ba ba hanawa aka yi ba rashin yin ma kuma wato shi ya fi dacewa da sunna saboda annabi salama baya yi in banda raka'o'in alfijir da kuma wuturi wanda su ko a halin tafiya baya barin su abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu a a binan a halin tafiya aka ce masa ba za ka yi nafila ba a binan sai yake cewa da a ce zan yi nafila da na cika sallah ai in dai zan yi nafila kan to na cika mana طيب ومن رخص السفر ما ثبت في الصحيح daga cikin rangwamen tafiya ma sabata fi sahih akwai abin da ya tabbata a bukhari an nabi sallama annahu kala idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman hadithun abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marida al-abdu aw safara idan bawa yayi rashin lafiya ko kuma yayi tafiya kutiba lahu ma kana ya'malu za a rubuta masa ladan abin da ya kasance yana aikatawa sahihan lokacin da yake da lafiya kafin jinya muqiman da lokacin da yake zaune a gida kafin tafiya mana idan jinya ce ta hana mutum yin abin da ya saba yi na nafilfili ko na azumi ko na sallah ko kuma jinya ta hana mutum ya yi kowace sallah a kan lokacinta sai yana har haɗawa ko jinya ta hana mutum yin sallah a tsaye sai dai a zaune to wannan duka za a rubuta mutum ladan abin da ya saba yi kafin jinya hakan nan idan tafiya ta hana mutum abin da ya saba yi na nafilar azumi ko nafilar sallah ko abin da ya saba yi a halin zaman gida na sallah a kan lokaci ko cika sallah da sauransu duk za a ba shi ladan abin da yake yi a gida wanda yanzu tafiya ce ta shagaltar da shi bai samu dama ya yi ba matuƙar mutum ya saba yi wa Allah bauta to uzuri idan ya hana shi wannan bauta Allah ba zai fasa ba shi ladansa da ya saba ba shi a lokacin wannan bauta ba. Fal'amalu lati ya amalu hafi hadarihi min alƙasirati wa muta'addiya ya jiri lahu ajaruha idza safara wa kadhalika idza marida fa ya laha ni'matin ma ajallaha wa azamaha fal'amalu lati ya amalu hafi hadarihi ayyukan da ya saba yana aikata su a halin zamansa na gida min alƙasirati والمتعدية kama daga ayyuka alkafira waɗanda suke taƙaita a kansa walmuta'addiya da ayyuka waɗanda suke shafan waninsa alkafira kamar na filfili da yake na azumi da, da, da, da sallah da sauransu wadda suka shafi ibada tsakaninsa da ubangijinsa su ne al'amal alkafira almuta'addiya ayyuka na ibada wanda suke shafan wasu kamar karantarwa yana da'awa yana wa'azi yana karantaswa al'amal al-muta'addiya yana da wasu ayyuka na ibada yana sadaka inda yana nan a gari ana zuwa kofar gidansa masu ƙaramin ƙarfi da marayu yana ba su abinci ko yana ba su ruwan sha ko yana ba su kuɗi amma yanzu saboda ya yi tafiya wannan abin bai yiwu ba akwai wasu masu wata al'ada duk juma'a sai ya yi sadaka za a taru a ƙofar gidansa yana rabon abinci ko rabon kuɗi ko na makamancin haka idan ya tafi aikin hajji ko ya tafi wani uzuri juma'a ta zo ranar bayan allah su zo a ce musu yau baya na kaga wannan aiki ne na neman lada muta'addi wanda yake ƙetarawa zuwa ga wani. To shi ne ayyukan da mutum ya saba yi a zaman gida, alƙasira, malafai ka ƙiya mulalewan jeku? Alƙasira, waɗanda suke ladarsu taƙaitacce ne a gare shi, wato tsakaninsa da Ubangijinsa ne, wal muta'addiya da kuma da wato amfaninsu amfaninsu yake tsallakawa har zuwa ga waninsa ya jiri lahu ajaruha ladansu zai gudana gare shi idan safara idan ya yi tafiya in tafiya ta hana shi yin hakan nan ko rashin lafiya hana shi yin hakan nan wa kadhalika idza maridu hakan nan idan yayi jinya fa ya laha ni'matin nan min ni'matin kenan wato wato yace wato wato fa ya laha min ni'matin wato kalma ce ta ta'ajjub da Hausa me ake cewa kai wannan ni'ima ta yi ni'ima eh fa ya laha min ni'matin kai wannan ni'ima ta yi ni'ima ma ajallaha wa azamaha e ta girmama ta ɗaukaka ta girmama wannan duk ta'ajjubi e jumla ce ta ta'ajjubiya wa amma salatul khawfi amma sallar tsoro ka ganta fa sababu hal khawfu mutlaqan hadaran wa safaran sanadinta tsoro ne sace ba kaidi eh sace ba kaidi tsoro ne sanadinta sawa'un a gida ne ko a tafiya ne. Walakin na hufi safari aksar, sai dai a halin wato a halin tafiya aksar ya fi yawan faruwa, saboda yawanci yaƙe-yaƙe an fi yin su a halin tafiya, kamar yadda yaƙe-yaƙen manzan Allah salama suka kasance galibi in ka ɗebe yaƙin Uhudu da banu nazir da su banu kainuka da da wane ne abinan ga sunan da yahudawa nan da suke kewaye da shi waɗannan duka a gida aka yi amma sauran yaƙoƙuwa su badar su hunain ahzab ma a gida aka yi hunain abinan abinan fatahu makka tabuka da da sauran kananun yakokuwa da saraya duka wannan a halin tafiya ne akai ta yi dan haka sallar tsoro sanadin ta tsoro ko a gida ne aka ji tsoro kun ga lokacin da aka yi bama bamai aka yi yayin bama bamai babu nutsuwa in ba ku manta bara sai da aka zo masallatayen mu ana saka ‘yan agaji suna gadin masallata, ‘yan agaji za a kewaye masallaci ana gadi, sai da muka samu kanmu a wannan halin. Shekaru kaɗan da suka wuce nan shekara kusa goma ba. Eh wani magana da nake muku shekara kusan goma ne, akai goma. Kafin hawan Buhari ne aka yi wannan abu, bayan Buhari ya hau abin ya ɗallafa. ina ga lokacin aka fara samun kuma canji amma lokacin jonathan gaba ɗaya lokacin jonathan a cikin wannan masifar aka yi shi shi kuma jarabawa da allah ya masa kenan shi yar aduwa da allah subhanahu wata'ala ya sa zai mutu da imani kuma zai samu kyakkyawan yabo a wajen 'yan ƙasa a lokacinsa abin ya fara faruwa amma kuma a ƙarshen rayuwarsa to sai ya zama ba a ɗora masa alhakin ba sai jonathan shi ya hautsi ne shekara shida nan gaba ɗaya cikin wani masifar aka yi Allah ya kiyaye Allah kai ƙaruna mana wani masifar to akwai wuraren da wannan wato matakin matakin tsoron ya kai a sallar tsoro ne ya kai a sallar tsoro ne amma tun da wani abu ne ya zo mana sabo sallar tsoron nan tana littafi ba ma ƙwarewa aka da ita ba ba a ma santa ba wani lokacin karatuttukar da muka saba ake ma ko iso ta ba a yi ake gajiya da an fara karatun bulugul marami ko umdatul ahkami ko risala ko wani abu nan da an fara yu an tara an raba littafi an yi karatun tsarki an shiga sallah ana sallah da an dan fara nisa sai ka fara dage kafa ba kowa ne yake jurewa har ya fahi har a sallar tsoro da sallar roƙon ruwa da sallar waye da shi ba za a watse yasa ilimin ya kare a tsarki da sallah in kana karatu akan tsarki ko akan sallah kan dalibi har gyara zai maka ya karama kallahu kamar an dan kuskure a waje kan amma da an dan wuce gaba kaɗan ya shiga duhu an ɗauke man lantarki kuma karatu bai ɗaya ake yin sa duk mai neman ilimi kazar-kazar ɗansa na fari har ƙarshe iri ɗaya ne kowace matsala yana kwaɗayin ya santa to gaskiya lokacin a lokacin masifar bama-baman nan da lokacin masifar corona addinin musulunci ya bayar da mutane da yawa kuma dama yana da gurba bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada fatuba lil guraba musulmai suna da challenge abubuwa suna tasowa amma wanda suke game al'umma amma karancin sanin addini ya sa ba a iya ba a iya treating ɗinsu yadda ya kamata sai dai a yi da ka Allah ya kyauta ما هي الأمور التي اشتركت فيها الجمعة مع العيدين والتي افترقت سمينيني جمعة da idi biyu suka yi tarayya su menene kuma suka rabu a meye da meye da juma'a da idi suka zama iri ɗaya a meye da meye juma'a da idi suka rabu wannan shine al-ishtiraku waliftirak yana da matuƙar muhimmanci ga ɗalibin ilimi iya sanin wujuhul iktiran da wujuhul iftirak wujuhul ittifaq wa wujuhu aliftirak yana da matuƙar muhimmanci kun ga mas'alar jam'i tsakanin salloli babu saɓani kan haɗa sallar azahar da la'asar ko haɗa magariba da isha ba saɓani tsakanin malamai cewa in dalilin hakan ya taso ana iyawa amma wani abu da zai baka mamaki ya ɗaure ma kai shine batun haɗa juma'a da la'asar batun haɗa juma'a da la'asar idan kana halin tafiya, shin za ka iya haɗa juma'a da la'asar, ka sallaci juma'a da liman, sai ka tashi kuma sai ka kawo la'asar shi ne ka yi jam'u takadim. Ku duba hikimar manzon Allah su salama a aikin hajjinsa na bankwana da ɗazu nake ba ku labari, juma'a ta same shi, amina. juma'a ta same shi amina amma bai yi juma'a ba sai ya yi azahar ƙasaru wadda cikin wannan za a cire hukunce-hukuncen juma'a gano me ya hana shi yin juma'a yana daga cikin abin da a ilimin fikihu zai fahimtar da kai sharuɗan wajibcin juma'a da haka shin mutum zai iya haɗa juma'a da la'asar to shine wannan abin da yanzu malam yake ishara zuwa gare shi zai maka amfani sanin furuka da haka in an tambaya shin zan iya haɗa juma'a da la'asar to sai an amsa wata tambaya kafin amsa wannan tambaya shin juma'a juma'a tana daidai da azahar? Tunda yanzu juma'a ce a madadin azahar. To, da juma'a da azahar sun daidaita a hukunce-hukunce ko sun bambanta a hukunce-hukunce. Ballantana mu ɗauki juma'a mu ba ta hukuncin sallar azahar, har mu iya haɗa ta da sallar al'asar. an fahimta? Don haka, gara mutum ya haƙura da juma'arsa in ya ga saɓanin malamai, gare haƙura da sallar juma'ar tun da in dai yana halin tafiya ne da zai iya yin ƙasaru, to juma'ar wata waje ba a kansa ba sai ba juma'ar idan yana da bukatar ya jam'i. sai ya rinjayar da bukatarsa ta jam'i akan halartar sallar juma'a ibn al-usaimin muhammad bin salih alaihi rahmatullah a cikin fatawarsa sai da ya kawo in ba na manta ba wajahi ashirin da uku zuwa ashirin da hudu wanda ya bambanta sallar juma'a da sallar azahar bambance-bambance da ke tsakaninsu sai da ya kawo ashirin da uku zuwa ashirin da hudu kuma ya tafi akan rashin halaccin haɗa juma'a da la'asar saboda juma'a ba azahar ba ce kuma ba ta ɗaukan hukunce-hukuncen azahar suna da bambanci kuma jam'i tsakanin sallar azhar da la'asar aka sani Allahu a'lam menene al'amuran da sallar juma'a da sallar idi suka haɗu a kai الجواب وبالله الإعانة والوصول إلى ما يحبه ويرضاه من الإصابة في القول والعمل taimako da samun isa zuwa ga abin da Allah yake so yarda da shi na dacewa a faɗi da aiki yana ga Allah ɗin. I'lam anna shari'a min hikmatihi wa mahasini shar'ihi shari'a lil muslimina al-ijtima'a lis salawati wa anwa'i ta'abbudati imma ijtima'un khassun ka ijtima'i ahli al-mahalli al-mutaqarriba mutaqariba لجماعة الصلوات الخمس وإما اجتماع عام يجتمع فيه أهل البلد في مسجد واحد للجمعة وإما اجتماع عام من ذلك كاجتماع أهل البلد رجالهم ونسائهم أحرارهم وأرقائهم في الأعياد وإما اجتماع أعم من ذلك كله كاجتماع المسلمين من جميع أقطار الأرض في عرفة ومناسك الحج كثاني شوى أن الشارع شوى الله سبحانه وتعالى الشارع أنا أنا نفهم الله شوى الله نتركي دبوايا من حكمته yana daga hikimarsa wa mahasini shar'ihi da kuma can shari'arsa shari'a lil muslimina الاجتماع للصلوات وأنواع التعبدات يا شرعا تاع مسلمي هدوة دن سلولي وأنواع وأنواع التعبدات da kuma nau'uka na na ibada ya shar'anta musu haɗuwa don salloli da wasu nau'uka na ibada ba iya salloli aka shar'anta haɗuwa a yi ba in ma ijtima'un khassun ko dai haɗuwa wacce take takaitatta ka istima'i ahlil mahal ahlil mahal almutaqariba li jama'ati salawatil khams kamar haɗuwar mutanen wuri na kurkusa kamar haɗuwar mutanen wurare na kurkusa ‘yan anguwa kusa-kusa li jama'ati salawatil khams domin wato halartar salloli guda biyar cikin jama'a. Wannan shi ne istima'un khas, wannan shi ne wato haɗuwa taƙaitacciya. Wa imma istima'un amun, ko kuma haɗuwa ta game gari, ya fihi ahalul baladi fi masjidin wahidin lil jumu'a wanda mutanen gari suke haɗuwa a masallaci ɗaya don yin sallar juma'a wa imma ijtima'un amu min zalika ko kuma ka samu an shar'anta mana haɗuwa da tafi wacce gamewa ka ijtima'i ahlul baladi rijalihim ونسائهم أحرارهم وأرقائهم في الأعياد kamar haɗuwar mutanen gari mazansu da matansu ‘ya'yansu da bayinsu a masallatan iti kun ga ya fi na juma'a shi ma faɗi wa imma ijtima'un a'ammu min zalika ko kuma haɗuwa da tafi ta idi ma wato gamewa kajtima'il muslimina min jami'i aqtaril ard kamar haɗuwar musulmai daga dukkanin sasanni na ƙasa fi arafata wa manasikin hajji a filin arafa da kuma wato wuraren ayyukan hajji kun ga ibada da aka shar'anta mana mu haɗu mu yi yadda malam ya kasa ta kashi hudu zuwa biyar ƙaramar haɗuwa haɗuwar anguwanni da gidaje a masallatayya don saloli biyar babbar haɗuwa haɗuwar juma'a haɗuwar anguwanni da gidaje a masallaci guda ɗaya don sallar juma'a. Haɗuwa da take gaba da wannan haɗuwar a masallatan juma'a, haɗuwar masallatan juma'a da kuma waɗanda da ba a kira su ma juma'ar ba, da bayi, da ‘ya'ya, da yara, da manya. maza da mata, tsofi da yara, da amare, da masu jinin al'ada, nan kuma a masallacin idi. Haɗuwa da tafi wannan haɗuwar garuruwa, wannan ka ai gari ne duka, wannan haɗuwa hawa uku duk a gari ne, to yanzu kuma haɗuwar da tafi haka haɗuwar garuruwa da ƙasashe. a filin arafa da sauran manasikul hajji da mashair. Mala ya ce, fi hajji ijtima'at cikin waɗannan harhaɗuwa min alhikami wal asrari wa mahasini shari'ati wa masalih al'ummati al'ammati wal khassati ma la yu'addu wa la yuhsa. Cikin waɗannan harhaɗuwa akwai hikimomi والأسرار da sirrace-sirrace wa mahasinin shari'a da wato kyan wannan shari'a ta musulunci wa masalihil umma da maslahohi na al'umma al'ama wal khasa maslahohi da za su game gari gaba ɗaya wal khasa da maslahar take komawa ɗaiɗaikun mahalarta ma la yu'addu wa la yusa akwai abin da ba za a iya irga shi ba ko kididdigewa wa minha daga cikin irin waɗannan amfanoni izharu sha'iruddin wa buruzuha mushahadan jamaluha inda al-muwafiqin wal mukhalifin daga ciki akwai izharu sha'irid din bayyana lambobi na addini lambobi alamomi na addini wa buruzuha da kuma wato ficansu mushahadan jamaluha cansu abin lura ne abin gani ne abin kalla ne ga kowa kowa sai ya shaida can sha'air na addini عند الموافقين والمخالفين wajen wadda ake ɗaya da shi da ma wadda aka saba da shi su kansu masu addinin waɗannan abubuwan suna tsawata musu addinin suna ƙara musu son addinin kuma suna shahara addinin hatta waɗanda ma ba su bi ba ba su yarda ba su ma suna ganin yadda addinin yake kuma hakan ɗin yana ƙara girman addinin a zukatansu nawa suka shiga musulunci a dalilin waɗannan abubuwan na fili na musulunci suna da yawa akwai wadda alwala ya gani dalilin alwala ya shiga musulunci akwai wadda dalilin kiran sallah ya shiga musulunci akwai wadda dalilin sallar da ya ga ana yi a je masallaci tare a haɗu a haɗa gangar jiki a yi sallah mutum ɗaya ya wuce ana binsa ana biyayya ya ga kawai ya ga biyayyar da ake wa mutum ɗaya kuma kowa ya yi shiru ba mai yin magana ba a ci ba a sha a nutse mutum baya samun sukuni gaban kansa sai sanda aka yi sallama wani wannan ya bashi sha'awa ya musulunci wani karatun alkur'ani na liman ya ji ya yi musulunci wani wa'azi ya ji ana yi a masallaci ba da shi ake ba ya yi musulunci waɗannan abubuwan na bayyana da suke bayyanar da addini to ko a so ko kar a so suna ƙara bajintar addinin a zukatan masu shi har ma da waɗanda ba sa ra'ayinsa fa inna dina nafsahu wa sha'airahu akbarul adilla ala annahu alhaq shi kansa addinin a ƙashin kansa sannan kuma da lambobinsa su sallah su azumi su hajjin nan su ɗawafin nan su waye-waye abubuwa na addini su ne sha'air na addini akbarul adilla ala annahu alhaq su ne mafi girman dalili akan cewa gaskiya ne shi kansa samuwar addini a ce an kasa kawo ƙarshensa an kasa kawo ƙarshensa an kasa a daina yinsa sannan kuma sha'air ɗinsa suna nan ba sa gushewa wannan yana daga cikin manya-manyan dalilai da ke nuna cewa addinin gaskiya ne wa annahu shuri'a li wusulil khalqi ila salahi dinihim wa duniyahum wa salahi akhlaqihim wa amalihim wa sa'adatihim ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah sannan kuma da sanin cewa shi wannan addinin an shar'anta shi domin wato bayi halittu su isa zuwa ga salahi dinihim zuwa ga nagartuwar addininsu wa duniyahum da duniyarsu wa salahi akhlaqihim wa amalihim da kuma nagartuwar halayensu da ayyukansu wa sa'adatihim ad-dunyawiyya wal ukhrawiyyati da kuma rabautarsu arzikinsu na duniya da lahira فوقوف الخلق على حقيقة دين الإسلام وشرحه لأفهام الناس كاف وحده لكل منصف قصده الحقيقة لمحبته وبيان أنه لا دين إلا هو ما لا يتي أيوار حالتو أكان حقيقة نوانا أدين المسلمين وشرحه لأفهام الناس da kuma sharhin ko bayanin ko fayyace wannan addinin zuwa ga fahimtar mutane kafin wahdahu li kulli munsifin ya isa shi kadai ga duk wani mai adalci qasduhu al-haqiqa wadda nufinsa ita ce shine gaskiya li muhabbatihi to ya ishe shi ya kaunaci wannan addinin wa bayani annahu la dina illa huwa da kuma bayanin cewa babu wani addini idan ba shi ba sha'ir na addini da yadda addinin yake ya isa shi kansa ya gamsar da duk wani mai son adalci ta babu wani addini idan ba shi ba masu kiyamun lailin nan ya kamata idan idan dai asabar kun san asabar ne akwai karatu ku takaita kiyamun lailin saboda neman ilimin ya fi kiyamun lailin muhimmanci wa anna ma khalafahu batil sanan duk mai adalci zai fahimci cewa duk abin da ya saba wannan ya saba wannan addini na musulunci to batilun duk wani addini da ba shi ba wato ƙarya ne wa isalu hadha al-ma'na li afham al-khalqi lahu turuqun kathira min ablaghiha wa ajalliha izharu hadhihi sha'ir malai yace wa isalu hadha al-ma'na isat da wannan ma'anar li'afhamil khalqi zuwa ga fahimtar halittu lahu turuq kathira yana da hanyoyi masu yawa hanyoyin isar da wannan saƙon min ablaghiha daga cikin hanyoyin da suka fi isarwa da wannan saƙon cewa ba wani addini in ban da wannan addini na musulunci da kyansa da tsaftarsa wa ajalliha kuma daga cikin hanyoyi mafi mafi girma da za su isar da saƙon addini izharu hadhihi sha'air shine bayyanar da waɗannan lambobin na addini bayyanar da waɗannan lambobin na addini a cika gari da masallatayya a cika gari da kiran sallah a cika gari da wa'azozi sannan can ana sallah can ana sallah hatta masallatayan a ja musu wannan dogon ginin da daga nesa za a gano a ce wannan masallaci ne ko kusa kaiwa anguwa aka gane cewa wannan masallaci ne wannan sha'ira ce min sha'irin masallaci ya bambanta da gida idan an gan shi an san cewa wannan masallaci ne sha'ira ce min sha'irin to suna daga cikin manya-manyan hanyoyi da suke isar da saƙon addini ai in ba dan sha'air na addini da Allah madaukakin sarki ya mana arzikin su ba ai ɗabi'unmu da sun durƙusar da musulunci ai halayenmu da sun durƙusar da musulunci gazawarmu a ilimi da karatu da karantarwa da saba da sabawar abin da muka sani ga ayyukanmu da sabawar ayyukanmu da karantarwar addini da sun durƙusar da addini amma sha'air na addini su suke rike da shi in dan kai kadai ne to da addinin ba zai je ko ina ba amma duk lalacewarka za a kira sallah ba kai zaka kira ba za a ja sallah ba kai zaka ja ba amma kuma duk lalacewarka za ka yi alwala ka je ka shiga sahu a yi da kai kaga inda dan ta kai kadai ne addinin ba zai je ko ina ba amma tunda haduwa da kai za a yi a yi to sai ya zama ka ba da gudumawarka ko kana so ko baka so alalatan naka ka ba da gudumawarka amma sha'ira ta addinin ita ce da take ingiza shi gaba ba ɗaiɗai ku ba ko ladan shi kadai in ba masallaci irin sallarsa ba zai yiwu ba ko liman shi kadai in babu mamu ba zai yiwu ba da haka sha'air ɗin su ne hanya mafi mafi isar da saƙon addini wa mahtawat alaihi min at-taqarrubat wa asnafil ibadat da abin da waɗannan shayaɗin suka ƙunsa minat taqarrubat na kusaci wa asnafil ibadat da kuma wato nau'uka na bauta kala-kala domin ba iya sallah ce ake haɗuwa a yi tare ba ولهذا كانت هذه sha'air alaman على دين islam don haka ne waɗannan lambobi na addini waɗannan ibadu da guraben addini suka zama alaman ta zama wato wata wata wata tuta ko wata lamba ko wata alama ala addinin islam akan addinin musulunci wa daril islami min ghairiha sannan kuma suka zama lamba ta garin musulunci don bambance garin da wani wadda ba shi garin da ba na musulunci ba ba za ka samu waɗannan lambobin ba akwai garin da in ka kwana ba za ka ji kiran sallah da asuba ba ba za ka ji kiran sallah da asuba ba ba za ka ji an shiga sallah ba akwai gare da in ka je za ka ƙare zagaya ba ga masallaci ba daga nan ka san ina ka zo ba za ga wata sha'ira min sha'ir din ba ba za ga ana jam'in sallah ba babu to kaga waɗannan abubuwan su suke bambance garin musulunci da garin da ba na musulunci ba lokacinmu ya tafi za mu dakata daga wannan gaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu alheri ya sanar da mu alheri ya ba mu ikon aikata alheri wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم